أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم القدر العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتأتي بنظرة تأتي لنا بالزفر الفصل الخامس fasali na biyar fasahatu lisanihi fusahar harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa balagatu wa balagatu ko Wa- to fasahatu lisanihi mhm, wa balagatihi mhm. fasahar harshensa sallallahu alaihi wasallama da balagar harshensa shi ma dai ma'ana fasaha ko ko balaga ka faɗi magana a warware yadda mutane za su gane ba sai suna cewa me ma'anar eh, abu da ka faɗa hmm? Da kuma za ta zo kuma wani zubin sai ka faɗi abin da kuma eh, ana cewa meye kenan aka ce da warware magana dai hmm? sai mutum ya shiga fanninsa sannan zai abu wa amma fasahatul lisani amma fusahar harshen annabi sallallahu alaihi wasallama wa balagatul qawli da fusahar faɗin dai faɗar kana sallallahu alaihi wasallama mai tsira da aminci Allah subhanahu a gare shi ya kasance min zalika daga wannan bil mahallil afdali shine a wuri mafifici kowa ya tura shi gaba hmm? cikin fusaha da balaga to ba ba wanda yayi sallallahu alaihi wasallama wal mawdhi' allazi la yujhal Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance shine wurin da ba a jahiltar cewa anan abin yake abin yana fitowa ne daga raminsa hmm? abin yana fitowa ne daga raminsa salasata ɗab'in da kuma taushin hmm? da sauƙin ɗabi'arsa sallallahu alaihi wasallama wa bara'ata manzi'in da fusahar macirarsa in zai ciro magana asalin kalmar zai ciro asalin kowace yana ɗora ta inda ta dace Ba- bai ɗora wannan a ce ba dai kaza ka ce a nan wajen to da shi ya fi dacewa hmm? wa ijaza magɗi'in da gadar cewar karewar magana ga magana zai faɗe ta yar gajeriya amma kuma ta biya bukata hmm? wanda in wani ya zo wanda ba shi da irin wannan ijazin sai ya yi ta warware sai ya yi ta warware magana ya yi ta sai ya yi ta warware magana sannan za a iya fahimtar yadda shi wannan a cikin yar kalma yar kaɗan kuma a fahimci me yake nufi sallallahu alaihi wasallama wana sa'ata lafzin mm? da bayyana da bayyanar da lafazi lafazinsa a tace ike mm? ba kudindinewa cikin lafazinsa sallallahu alaihi wasallama waje zalata kaulin da gwaɗin ba- ba- maganarsa batunsa wasu hata ma'ani da ingancin ma'anonin da yake kawa wa ƙillata takallufin ba ɗorawa kai sai ya yi ta sai ya ce kaza sai ya ce za ka ga wani galibi in yana magana ko in zai karatu yan ban ɗan karatun ɗan kaɗan ne amma shaura surutu ne kawai Eh? ko ko wani in zai magana abin da ake nufi cikin magana saƙon da yake so ya isar a cikin magana ɗan kaɗan ne shaura kuwa duk surutu ne da bai wannan surutu ma ma ya dan faɗi wannan hmm? to ya isa to wannan ragowar surutan dora kai ne ne amfanin su hmm? dora kai ne utiya jawami alkalimi an ba shi kalmomi sallallahu alaihi wasallama manya wanda suka tattare ma'anonin kalmomi da yawa kalma ɗaya tak zai faɗa ta tattare ma'anonin kalmomi da yawa don haka kake ganin a shari'a an ce ya ce wancan malami ya ce kaza wancan malami in dai malaman ne to da gaske ne saboda kalma ɗaya nan da annabi ya faɗa kowanne a fahimtarsa kowanne a fanninsa zai ce da shi ake kuma zai kawo bayanin da ya kaza sallallahu alaihi wasallama Hmm? yana da jawami'il kalim kalma ɗaya sai ta tattare kalmomi da yawa in ya faɗi kalma ɗaya sai ga ta tattare ma'anoni da yawa sallallahu alaihi wasallam wa kusa an keɓance shi bi bada'i'il hikami da alhikami hikimomi masu ƙaye masu burgewa in ya faɗi hikima sai ka ji ta kama zuciya ka gade ka lam sallallahu alaihi wasallama ya burge cikin wannan abu da ya faɗa hmm? wa ullima an sanar da shi alsinatal arabi harshen larabawa duka larabawa duk yaran su ɗaya amma kuma harshen su ba iri ɗaya bane kamar yanzu mu hausa yanzu mu duk hausa hausa ce amma hausa sokoto daban hausar Za- Za- zaria da kano daban hausar katsina daban ha- hausar nijar daban i- hausar goburawa su ma duk hausar hausar su daban hausar wane ne gashi nan hausar su daban ba hausar wayansu kabilu wanda ba hausa bane su dan hausa su dinga bata ta irin wani a wayannan hausa ne in kana son hausa yan birni wanda sun shigar da kalmomi har an gyara hausa ta zama ta 'yan birni ta 'yan kasuwa ta kasuwa sai dai ka ɗau hausa kano Hmm? amma in ka je kai wa eh, basakwace ita ba zai gane me kake faɗa ba hmm? komai kintace kake yi, hmm? bayan ɗaki hmm? ka ce bayan ɗaki to shi bayan ɗaki ba shi da suna ban ɗaki ma'ana ba bayan ɗaki kenan ba shi ba shi da suna Eh, yana da nasu suna da abu ko ka ce ƙofar gida ma'ana ƙofar gida kintace ne ita ƙofar gida ba ta da nata sunan da ba sai an yi wannan kintace su ka duk komai yana da suna ba sai an yi wannan ba to haka shi ma yanzu mutumin sokoto in ya zo ya yi magana a gaban mutumin kano sai ya tsaya ya nemi me aka ce ma a wata kalma kaza kaza kaza hmm? to sai ya yi abu to za ka samu wata hausa kuma ta kusa ta yi iri ɗaya kamar ta zariya da ta kano za ka samu wata hausa da take bawa dukkanin hausosin su gama kamar hausar katsina ba sakwacen zai gane ba kanan zai gane ba sakwacen eh, ba zazzagen zai gane da ir- da irin wannan to kuma kowace ma a kowace hausa ma in ta sakwada in ta kana in ta zaria akwai hausa ƙauye wanda ba su shigo cikin birni sun iya turanci ko sun zo sun yi haɗe da wata ƙabilu an lallata hausa da kaza hmm? duk ba su zo sun haɗu da wannan ba tsantsa ƙauyawa ne hmm? tsantsa hausarsu ne suke yi wannan kuma za ka samu su ne kowace hausan ta zaka samu inda suka da tsantsa hausa a yanzu ka shigo ta galibi an ɗau larabci ko an ɗau turanci ko an ɗau kaza ko an ɗau gwarancin ma kabilin da duk aka yi aka haɗaka da su yanzu bare ka zo ka ci za ka ɗau hausar garin nan Ah, in ka ji yaro ya faɗi wata hausar sai ka san kai kan kaya asara sai ka ya tashi da da irin wannan hausan duk gabaki ɗaya to kuma dole ne hmm? to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan Hausa ta Larabawa din nan gabaki ɗayanta jaziran nan ta Larabawa gabaki ɗayanta Allah ya sanar da shi yaran su duk balaraban da ya zo ma in na Yaman in na Iraki in na ina duk in ya zo masa Annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya bar tasa ta Makka ko ku tasa ta Madina yanzu da ya koma da sallallahu alaihi ya yi mar magana da yaransa duk da za ka ji canji a cikin wancan yaran nasa da ake annabi zai yi man magana da shi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ji kamar ɗan ƙasar su yake magana da shi Hmm? in balaraban hadara mauci ne in balaraban umman ne in balaraban eh, kinda ne in balaraban ina ne ya zo annabi zai mar zai bar ƙuraishancin nasa ko zai bar eh, an- hausa ansaru din sallallahu alaihi wasallama ya yi magana da shi Hmm? wa ullima an sanar da shi alsinatal arabi harshen larabawa duka fa kana yuqadibu kulla ummatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana magana da kowace al'umma min ha daga cikin laraba nan bi lisani ha da harshenta wa yuhawiruha yana mayan mata da magana hmm? bilugatiha da irin yaren da take magana da shi wayo bariha har yana tseren magana da ita har yana karin magana irin karin maganarsu ko ko maganarsu ta asali wanda sai tsoho dan wancan kabilan ne ya sani annabi sallallahu alaihi wasallama za ka ji yana magana da su yana tsere tsere ma da su a cikin wannan magana hmm? fi manza'i balagati a can cikin asalin ciro wannan tsohon yaran nata tsohon balaga tsohon wannan magana tata sallallahu alaihi wasallama hmm? hatta kana kasirun min ashabi hatta tili daga sahabban sallallahu alaihi wasallama yas'alunahu suna tambayarsa fi gairi mau'in sai sun tambaye shi ba a waje ɗaya ba ba a matsayi ɗaya ba ba a kalma ɗaya ba an sharhi kalami sai ya rasulullah wannan abin da ka faɗa ne ma na sake wa tafsiri qawli ya rasulullahi fassara mana wannan abin da ka faɗa wallahi ba mu gane ba laraba ne mu tsantsa kaza kaza amma ba mu fahimci wannan abin da ka faɗa ba man ta'ammala wanda ya kula da hadisahu magana annabi sallallahu alaihi wasallama wasiyarahu da ta'a- ta'adunsa ma'ana al'adunsa alima zalika zai san wannan wata haƙaƙahu zai tabbatar da wannan walaisa kalamuhu ma'a quraishin ba wai maganarsa da ƴan uwan haihuwarsa inda aka haife shi quraishawa ba da irin hikimar quraishawan da irin balagarsu da irin fasaharsu dan yayi wannan za a ce eh, shi ma haifaffen nan ne hmm? to ko su din ma yana ba su mamaki wal ansari ko ko maganarsa da yanzu waɗannan mutane da ya zo ‘yan kasuwa haɗakar gari ka zo na zo yahudawa sun shiga ina ne sun shiga haka madina take don haka za a ga ayoyin ƙul'anin madina ƙatun ƙatun irin su baƙara su sai an yi ta warware musu warwa amma ayoyin maka larabawa ne wanda suka san ijazi sai bismillah ina da ina kalkausar fa salli rabbika wanhar inna shani aka wal ko ikra ko alqari'atu ba su fi biyar ba ba su da madina ne za za a ba su wannan biyar din sai ta zama ɗari sai ta zama ɗari saboda ba asalin abu ka zo na zo ne Hmm? duk da su ma akwai ainihin kabilun da suka taso daga yaman su- bayan karyewar dam amma dai yanzu duk sun zo sun shiga cikin 'yan kasuwa sun shiga cikin kabilu kala-kala don haka madina ta zama irin wannan to har su madinan ya iya magana da su kuma ba su gane ko me yake nufi ba sai ya kawo musu ƙuraishanci nasa na maka ba ba sai ya kawo musu ƙuraishanci za a gane wannan lokacin da sayyidina Usman radiyallahu zai sa a maimaita rubuta Qur'ani irin wannan ya zaunar da Quraishawa ya zaunar da mai rubutu dan Madina ga ƴan Madina ga ƴan Makka yace idan kuka yi sabanin kan kalma to ku gaya mu idan kuka yi sabani yana daga cikin sabani an zo inna ayata mulki an ya ce kuma tabutu haka Quraisha suke cewa amma mutanen Madina ayata mulki an ya ce kuma tabuhu tabuhu sai na zai ce a rubuta da tabutu don da ƙuraishanci ya sauka ƙur'ani da ƙuraishawa za a ɗauka to haka za a ga bambance bambancen mu to manzon Allah ya iya magana da nasu sallallahu alaihi wasallama ba wai koye magana da ƙuraisha ƴan uwan haihuwarsa ko ansaru mutanen madinan da ya zo ya zauna a cikinsu wa ahalil hijazi ko ƴan jazirar larabawan gaba ki ɗaya hmm? ko ƴan ƴan jazira makka da madina wa'annan su mal- su ake so malaman su ulama hijaz makka da madina da abu to wa najd ko ko larabawan gaba ɗaya su iraki su waye duk inda ya tudu a kasashen laraba su ake cewa najd najd to ba ba wai larabawan najd ba abu ka kalamihi duk da su ma yana fasaha amma ba za ka ji kaman maganarsa ba ma'azimi zini sha'ari alhamdani kamar yadda ya yi magana da zini sha'ari alhamdani mutum ne ɗan ƙasar yaman hmm? zini sha'ari al- huwa abu saur maliku bin nabdil alhamdani ɗan ƙabilar hamdana ne ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzo Allah ya dawo daga Tabuka tare da mutanensa masu yawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi musu kirari yace wa'annan su ne hamdanu su ne masu gaggawa taimakon mutum in dai mutum yana taimako yana neman taimako to sai dai hamdanu hmm? su ne masu gaggawan taimako su ne kuma masu haƙuri wajen yaƙi ba sa gudu su kuma masu haƙuri wajen eh, wajen yaƙi ma'ana ba sa gudu to bayan yan- yana nan madina zamanin sayyidina umar ya hijira ya bar madina ya tafi sham tare da wajen mutum dubu hudu duk bayinsa ne zamanin sayyidina umar ya tafi sham to bayan ya ji ya zauna a sham kuma ya yanta su gaba daya dukkan su suka yi nasaba da jikinsa eh, su ma hamdanai ne to ba wato fasaha sai magana da manzo Allah ya da wannan zimi ishar zimi shi'ari din alhamdani saboda mutumin Yaman ne saboda Laraba ma gaba ɗaya daga Yaman suka tuntsuro gabaki daya wayannan su ne Larabawa na gidi na asali ba wayanda suka koya ba ba kuma kamar magana sa ba da ihfatan nahdi irin magana da ya da wannan mutum ihfatan nahdi shi kuma wannan ihfatan nahdi din nan shi ma na- danganansa ne zuwa ƙabilar Nahadu, duk dai mutanen Yaman ne, shi ne mafi fusahar ‘yan Yaman a zamaninsa gabaki ɗaya. Shi ne kaɗibinsu, ɗallacensu, inda ana so a yi magana shi za a tura. Ai, da ya zo ya yi magana da annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, kai, lalle yau mun zo mun talar da wannan annabi ne kawai. Hmm? Ba kuma irin magana, ba kamar maganarsa ba, da kaɗan bin harisatal ulaimi. kaɗaru ɗan harisatal ulaimi shi wannan kaɗan ɗin ibn harisatal ulaimi shi ma sahabi ne babba na annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har ya nemi annabi ya musu addu'a ƙasar su ba ruwa annabi ya musu addu'a ba ruwan sama da yawa annabi ya musu addu'a to a cikin addu'a da annabi ya ma nan ma akwai fusahohi da balaga da yawa saboda ƙasar su za a aika na abu ba kaman kuma magana da annabi sallallahu alaihi wasallama ya da al-ash'afi ibn qais al-ash'af dan qais shi ma kindi shi wannan ash'af ibn qais ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya musulunta bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ridda to har aka kamo shi wata rana aka dawo da shi wajen sayyidina abubakar to mutum ne sadauki kuma babba a cikin kabilarsa kabila da tana bin sa aka tashi wajen sayyidina abubakar sayyidina abubakar ya nemi ya kashe shi to sai ya faɗa sayyidina abubakar wata magana yace ba ni saboda makiyanka ya ga sayyidina abubakar ka kyale ni saboda makiyanka kuma ka aura min ya uwarka to zan zauna a cikin musulunci ga wani irin sharadi ka bani saboda makiyanka kuma ka aura min ya uwarka Allah ya ji sayyidina abubakar yace nayi Hmm? kenan sai na abubakar ya yafe masa kuma ya aura mai yan uwarsa ya koma zuwa cikin musulunci yana daga cikin wanda ya yada musulunci a iraki yakin da sai ya yi hijira tare da sa'adu ya halarci yakukuwa da yawa daga cikin yakukuwan iraki ya zauna a kufa ya rasu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana eh, 40 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana 40 to ba kaman magana kuma da annabi sallallahu alaihi wasallama ya da wa'il bin hujr al-kindi hmm? shi kuma wa'il bin hujr al-kindi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya zo sai da annabi ya dinga bishara zuwansa sallallahu alaihi wasallama sannan ya zo ya musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi munna kwarai da musuluncinsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kusanta shi sabida basara ke ne na ƙasar yama annabi sallallahu alaihi wasallama ya shimfiɗa min mayafinsa Eh, shari'a ba wai tana so ka wulaƙanta masu girma ko a ce za ka wulaƙanta sarakuna ko za ka wulaƙanta wani girma masu aiki a jiba annabi sallallahu alaihi wasallama ya shimfiɗa wa wannan mutum mayafinsa yema addu'a da albarka sannan ya tabbatar da shi akan sarauta hadara mautu Hmm? ya kasance yana daga cikin sarakunan ƙasar himiya ya rasu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana 49 shi wannan babba ne kwarai da gaske hujur din nan to ba kamar magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya da wannan ba wa gairihim da wa'yansun su min aqyali hadara mauti na daga makwayan hadara mauti makwayo daga ci daga ci shi ake cewa makwayo makwayai bayin bayin sarakunan kuma waɗannan da suke tafa da su ana ce cocinawa amma makwaiwo daga ce to shi kuma sarki aminu sarkin sarakuna kuma a ce masu sultani hmm? sul- sultan to yawa min aqyali hadara hadara mauta daga makwayan hadara mauta wa mulukil yaman da sarakunan kasar yaman wa zulkitaba hudubal wasiqan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa hamdana zuwa kabila hamdana annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta musu bayan gaisuwa da duk abin da ya faɗa inna lakum fara'aha Tudu- tuddan ƙasashenku naku ne ku yi kiwo a cikin duwatsun ƙasashenku, hmm? wawi haɗaha da kwaruruwanta ko ƙasar da ta shimfiɗu, hmm? wa'azazaha da faƙon da faƙonta, ta kuluna ilafaha da za ku ciyar da dabbobinku wato abincinta, abincin dabbobi shi ake ce masa ila, hmm? da za ku ciyar da dabbobinku wato abincinta, shi ma yana da suna da da Hausa. Watar auna a fa'aha, kuma ku yi kiwon kufai- kufaifanta, ƙasar da ba ta kowa ba ce, shikenan kowa ya shiga, ƙasar da ba ta kowa ba ce, kowa ya shiga ya je ya kiwo a cikinta, ya kora dabbobinsa. Wannan tunda mu ba masu kiwo ba ne, mu san wayannan abubuwa masu kiwo suka san irin wannan. Hmm? Watar auna a fa'aha, ku kiwaci kufaifanta. idan lokacin zakka ya zo, lanamin ditsiha abin da za a ba mu na zakkata raƙuma da tumaki, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abubuwan da ake samu a jikinsu, min ash'ariha wa auberiha wa ash'ariha ko asasan yawwa gashinta wabaru wabaru gashin raƙumi hmm? su sufu gashin rago ko abu hmm? to waɗannan duk ana yin gwada da su ana yin rumfa da su laraba duk suna yi to ana jin ɗini da su hmm? lakun fi ha jifo wamana- ku- kuna jin eh, ɗini da su to to za ku ba mu min jibtiha daga ɗuminta ma'ana daga abubuwan dabbobin nan da ake samun kayan tsini a jikinsu raƙuma tumaki shanu da abu a cikinsu za ku fitar da zaka wasu ramihim da tumaki can jisiha raƙumanta wasu ramihim da awakinta ko kuwa jisiha ɗin ya ɗau awakin tumakin raƙuman shanun wasu ramin kuma da dabinai da ake yankewa duk dai firmu eh, jama'a na wani abu hmm, ko ko firmu ‘ya'yan itatuwa da ake yankewa a ce lokacin yanke su yayi Hmm. ma sallamu bil misaki duk abin da kuka mi suka miƙa da alƙawari wal amanati da amana walahum minas sadaqati yana daga gare su na daga zakka ba za mu karba ba ko sun kawo ba za mu karba ba asilbu raƙumin da dan tsufa haƙoransa su ya kareraye wannan ko sun kawo idan mutum zai ba da zaka ya je ya ɗauko tsohuwar akuya ko tsohuwar saniya har ta ragwagwaɗe ta haihu ta haihu ta har ta gaji wannan ba za a karɓa ba Hmm? a silbu raƙumin da saboda tsufa har haƙoransa sun kareraye wannan naku ne ba za mu karɓa ba wannabu da raƙumar da ita ma saboda tsufa har ta yi haka wannan ba za mu karɓa ba wal fasilu da da yayayye kuma yayayyen ɗan akuya ko yayayyen ɗan raƙumin ko ko kaza a wannan ma ba za mu karɓa ba tsaka tsaki ne ba tsoho can ba ba ɗan yaro can ba ba ƙato duk cikin garken ba mai girma irinsa ba ba kuma ɗan ramanne can ba tsaka tsaki dai ake karɓa ko yawwa wal fasilu da yayayye wal faridu da tsoho addajinu dabbar da saboda tsofanta ma har ba ta fita kiwo ita ma ba za mu karɓa ba Hmm? ko kuwa wal farid da tsoho an gama waddajinu da dabbar da kuma kuka turke ta a gida kuna tatsarta saboda samun nono ita kuma ita ma wannan ba mai zakka ba zai ce wannan nake so a bani a zai cuce su abin da suke samu abincin abinci da shi ne nonon da suke samu wal kabshil hawari da rago mai fara fata alhajin rago wanda mai kiwo mai shanin yake ko shi ne tumakin yake ji da shi yana da ya kalle shi zai ji daɗi to in an zo zakka ka a ce ka a ce za a taɓa wannan Mm. wannan naku ne ba za mu karɓi wannan ba Mm. wannan naku ne ba wa alayhim fiha abin da yake kansu na zakka asaligu dabba cikakkiya in raƙumin ne wanda ya cika shekara shida da abu in sharin ne kowanne akwai adadin sa in an duba fiqh kuma za a gani wal qarihu da in akuya ce ko abu wanda kuma har ta so makaro in ragon ne wanda har ya so makaro to wannan za a iya ba da shi hmm? tsaka-tsaki dai to wa qawluhu li nahadi da faɗinsa sa ga kabilan nahadu Allahumma barik lahum Allah kai albarka gare su fi mahabiha a cikin madararta ta tsaye yanzu Allah kai albarka a gare su a cikin madararsu ta tsaye yanzu Fulani da Laraba wannan abinci ne a wajensu mu ne yanzu za a ce za mu ga in dai ba tuwo da miyar kuka muka ci muka ci kiyaye dandan ba washe madara ma za ta saboda ma mu saba ba yanzu in ka sha madara yanzu yanzu za ka tafi ban daki Hmm? to Allahumma barik lahum Allah kai albarka da gare su fi mahabiha cikin ta madararsu ta tsaye yanzu wa makabiha da kindirmansu wanda an cire man shanu kuma an riga an buga shi an cire man shanu yanzu kuma kindirman ne to Allah kai albarka gare su a cikin wa mazakiha Allah kai albarka a cikin su a cikin farau farau din su yanzu kuma ko madara ko nonon a sheƙa mata ruwa a yi farau farau to Allah kai albarka a cikin su a cikin farau farau su wa ba asra'iha Allah ka aika makiwatansu fi dasari a cikin kaka wajen da yake da lambu da kaka ya su kiwo ana wa fadir lahu samada Allah ka bubbugan musu da ruwa dan kaɗan ya zama ruwa mai yawa duk makiya yana son eh, korama ko dan dam da ruwa ke ko yana son ruwa dai mai yawa da tumakin su za su to Allah ko ruwa kaɗan ne sama da ruwa kaɗan Allah ka sa ya zama mai yawa wa barik lahum Allah kai albarka gare su fil mali wal walad cikin dukiyarsu da 'ya'yayansu. man aqama salata duk wanda ya tsaye da sallah a cikin ku ku kabilun nan kana musulma musulmi ne ba za mu iya gane musulmi sai wanda ya tsaye da sallah duk wanda kuka ya tsaye da sallah ana sallah da shi kana musulma ai wannan ma kuma kowa ma Hmm? man aqama salata kana musulman duk wanda ya tsaye da sallah musulmi ne wannan wa man ata zakata duk wanda ya bada zakka kana muhsina wannan mai alheri ne mai alheri ne ko arifin ne ma tunda iya ballo tunda iya ballo dabbobin sa ya bayar kana muhsina wannan mai kyau- mai alheri ne wa man shahida Allah ilaha illallah duk wanda ya shaida ba wani ubangiji sai Allah kana mukulisan wannan kuma ya tsarkake lakum ya bani na hadu yana gare ku ya ƴaƴan na hadu wada'i'u shirki alƙawarrukan da kuka yi da mutane sun kuna cikin shirka ba ku musulunta ba to har yau wani alƙawarrukan suna nan kar ku je yanzu ku ce ai mun musulunta dan dan ku more ko ku dan ku gudu ku je ku warware abubuwa a'a ku bari har lokutan su duk su cika hmm? har lokutan wa waba'i'ul mulki da irin abubuwan da kuke ba a sarakunan ku to ko kun musulunta yanzu ma ku ci gaba da irin wannan abubuwan da kuke ba a sarakunan ku dan a zauna dan a zauna lafiya la tulqit fi zakati kar kai kar ku yi taurin kai a cikin zakka wala tulhit fil hayati kar ku yi barna a cikin rayuwa wala tatasaqal an salati kar ku dinga yin sal- kasala wajen ba da sallah a kashe ku ki tashi ta wannan ba kabilar na habu ba kadai a wata kabila ma a wani gari- a wani gida Hmm? wala tun sakar kakkai kasala ko an salati gabarin sallah wa kataba lahum annabi sallallahu alaihi wasallama ya rubuta musu fi wa fil wazifatil faridati a cikin nisabun zakka a cikin nisabun zakka hmm? walakumul faridu ko kun ba mu tsohon dabba ba za mu karɓa ba naku ne wannan hmm? wal farisu da mai bin ƙasa eh? wal farishu da mai bin ƙasa wanda aka haifa yanzu ko kuwa uwarsan da take ta yi naƙuda ta haihu yanzu ai za a ga tana kwance ita ma to wa- wannan ka a kama ta kan mai karɓar zaka ya je ya ga dabbar da ta haihu yanzu yanzu ya ce zai kama ta banda wannan Hmm? ko ɗan da aka haifa ɗin wa zul'inanin rakubi da dabbar da mai ita ya hore ta ta zama wa zul- wa zul'inani da ma'abociyar ragama an rakubu wacce ake hawa dabbar da an hore ta ta zama mai ita shi yake hawa doki ne ya saba da shi ko raƙumin ne ya saba da shi ko san ne ya saba da shi ya hore shi dai duk in za a yi tafiya shi zai hau Hmm? ka zo ka ce wannan za ka kama sai ya kuma hore wani tukun shi ma wannan ba a kama shi Hmm? ba a kama wannan walfuluwi da ɗan dukushi wanda aka haifa Hmm? azzabisu mai bin ƙasa shi ma yaron kowane irin dabba ko yaron bunsuru ko yaron akuya din ko yaron tinkiya ko yaron saniya duk dai abin da take da kaho eh, da da ya suna abin na hannu kofato to to da da dan yaron shi ma wannan ba a kama la yumna usar hukum kuma ba za a hana garken ku ba Huh? ba za a hana garken ku ya kiwo ba a wajen kiwo na irin abin da muka faɗa kan duwatsu ka- ba wata gwamnati da ita ta ce ba- ta hana kiwo a kan duwatsu ko ko ta hana kiwo a cikin daji ko ko ta hana kiwo a kufafe wanda ba gidan wani bane ba hanyar wani bane ku kuma ba za a hana garken ku kiwo ba wala yu'badu talhakum ba za a zo a ce za a yanke manya-manyan bishiyoyin ku ba wanda kuke gawo ne ko rimi ne abubuwan da kuke kaɗo wa tumaki ɗin suke ci ba wanda zai zo ya ce zai yanke wannan Hmm? wala yuhbasu darrukum ba za a tsare tumakinku masu nono ba wanda kuke tatsa a ce za a tsare su don kirgawa cikin zakka da wane ne in an kirga kuma a ɗauki wannan Mm-mm. ba za a yi wannan ba ba za a za a ɗau dai tsakatsaki Hmm? Eh, ba za a ɗau tsakatsaki malan tubmirun rimaka wannan shine alƙawarin da yake tare da mu da ku muddin da ba ku kunshe munafunci ba Hmm? ba ku ɓoye munafunci ba, wata kulin ribaƙa, ba ku warware alƙawari ba, ku ci igiya, menene ma'ana ku ci ma'ana ba ku warware alƙawari ba. Man a ƙarra, duk wanda ya tabbatar da wannan abu da na faɗa, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam falahul wafa'u, to shi ma za mu cika masa alƙawarinsa. na musulmi ne ba za mu taɓa shi ba ba za mu hana shi wannan kiwo ba ba za a hana shi waɗannan ƙasashe ba ba za a yi kaza kaza ba hmm? falahul wafa'u bil ahd za a cika ma alƙawarin sa wazimmati da alƙawari dai hmm? wa man aba wanda yaki fa alaihi ribwatu to dai yana kansa in muka karɓi zakka ma sai mun daɗa karɓan wani abu a wajensa na haraji kuma wanda zai ɗanɗana ya ji wanda gobe ba zai ki ba da zakka ba sallallahu alaihi wasallam hmm? to amma eh, to sarki yana da iya iya- zai iya wannan duk mm, mutum ya hana da abu za a iya karɓar zakka kuma a koya mar hankali Mm, Allahumma salli ala sayyidina yana da wuya Allahumma salli ala sayyidina Assalamu alaikum